بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ياسين مكية وهي اثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kuma da ake gudanarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah sake dawowa da mu dora wanda a jiya mun kwana a ƙarshen suratu fadi wanda a yau za mu tashi a farkon suratu yasin a insha Allah wanda ke fara da bismillahir rahmanir rahim suratu yasin wato sura kenan da ake kira da sura ta suratu yasin wanda yake makkiyatun kuma an saukar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana makka kamin ya hijira zuwa madina sannan ake cewa sai dai a ayar ta wai zalika wai zaki lawan an fiku a zuwa can kashi ta kaɗai ce wanda ba ta daga cikin surorin makaɗi wasu kuma suka ce a a madina dai aka saukar da ita kuma wahiyar isnatani wa tamanu na aya tana da aya tamanin da biyu a kamar da aka sani dama kowace sura idan za a samu da suna ko can ana kallon wani abu ne wanda ake ambato cikinta sai a sa mata suna da shi wannan abu shi yasa in ka dauka irin suratul baqara misali an sa mata suna da suratul baqara saboda ana ambaton kalmar baqara a cikin inda Allah marziki yake cewa inna Allah ya'muru an tazbahul baqara haka duk dai kowace sura misali in ka ji an sa mata suna to wani abu ne wanda aka ambato cikin ta to sai a sa mata sunan wannan abun da ake ambaton a ciki to saboda haka shi ma wannan saboda ta fara da wannan yasin to shi yasa sai aka sa mata suna da suratu yasin a sannan kamar yadda aka faɗa cewa an saukar da ta ne a makka ma'ana in kaji an ce an saukar da sura a makka shine wato wai an saukar da sura kamin manzo sallama ya hijira ya koma madina shi yake nufi da ka'ida ko da cikin garin yanzu misali da sai a ce manzo sallama lokacin ya yi tafiya ya tafi madina haka to ko da ya zo madina sai ya ce can sai aka sauka mai da wata aya can cikin garin madina to in dai kamin ya hijira ne suranta dai makkiya wannan shine magana mafi rinjaye cikin malaman ulumul qur'an da suke magana akan makkiya ko madaniya haka akwai maganganun malaman ulumul qur'an cikin amma dai wannan ita ce mafi shahara din haka nan kuma idan bayan an yi hijira ne aka saukar da sura ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma to koda a ce tahiya ta kama shi ya zo garin makka nan cikin garin na baka sai an ka saukar da ita surar to tun da dai bayan ya hijira ne har yanzu dai sunanta madaniya za a ce mata tun da bayan an hijira ne kamin hijira shi ne ke cin makiya a wasu kuma suna cewa kuma suna daga cikin wato a madaniya in ce an saukar ne a madina kuma ita wannan sura kamar yadda aka sani sura ce wacce ke mai matukar girma kwarai da gaskiya cikin alkur'ani wanda za ka samu akwai wani hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaita da da imamu da darimi wanda suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'ani suratu yasin yake cewa watan kowane irin abu yana da zuciya abinda a zuciya alqur'ani shi kuma wannan suratu suratu yasin ita ce zuciya ta alqur'ani bai ma'ana shi ne duk sanda mutum zai karanta ta ya roki Allah wata muhimmiyar bukata ta shi to Allah zai biya mashi gaita ne saboda haka tana da abubuwa da daman gaske wajen karantawa a kowace irin niyya ce ta neman wani abu ana alkhairi wajen Allah madaukin sarki da duk wata muhimmiyar bukata da aga mutum dai to ana karanta da shi sake ci mata qalbul qur'an ne wanda hadisi da yawa sun zo amma dai ba zan so mu shiga ta wajen ambatun su ba amma dai wannan yana daga ciki cewa inda da kulli shay'in qalban wa qalbul qur'an yasin cewa alqur'ani din nan watan shine zuciya ta alqur'ani ka sani ko da cikin jiki to zuciya ta komi min ka diba yanzu a cikin jikin mutum za ka ga zuciya ta ita ce ka sarrafa shi ai don yadda ce ta ka tsara mashi ga yadda za ya ga yadda za ya komi girma ne to wannan shi yasa sai zama alkur'ani shi ma wannan shi ne malamai suke ce ma zuciya alkur'ani shi wata ita wannan sura ta suratu yasin din a sannan kuma wannan sura a kamar yadda take buɗa da yasin ana karanta ta da yasin din wanda wannan su ne ƙura'u ɗin nan guda bakwai da wannan kalma suke ta yasiyin da yamma wannan nunin ɗin ɗauri an san dama akwai ƙira'o'i sun kai guda goma guda bakwai sannan akwai cikin wasu guda bakwai suka zama cikin guda goma ɗin to su guda bakwai ɗin na farko wanda suke tabbatattun to su dukan su kanta da yasiyin da yamma wannan nunin ɗin ɗauri sannan daga cikin wasu ƙira'o'i da suke sha za su kuma waɗanda ba ba ainihin cikin waɗancan guda bakwai ɗin ba wasu suna karantawa da wannan nunun din marmakin a mashi wannan ɗauri din to sai kuma a karanta shi kuma a mashi wasa sama sai a ce ya sina akwai wanda suna da amma cikin kirawa suka sha za haka sannan akwai wanda kuma suka karanta shi kuma da ya mata wasa ne ƙasa ya sini akwai wanda suka karanta kuma da mata ruwa ya sinu duka an karanta da haka nan ɗin shi ne ya sini amma daga cikin kira sha za waɗancan guda bakwai ɗin su dai dukan su gaba ɗaya suna karantawa ne da wannan ɗauri ga wannan nutsin yasiyin sannan kuma kamar da aka sani dai mun sha bayani shi ma akan irin waɗannan haruffan da suke farawa a farkon surori irin waɗannan ne wanda an sani suna nan da yawa irin su alif lamim irin su alif lam ra hakan ga irin su wannan dasim su daha su sadu ga sun dai duka mun karanta su a lokacin baya dukan suna farawa da haka ɗin da kuma malaman tafsir duka suna magana menene to wai abin da suka kunsa tun daga irin tafsirin al-Imam al-Qurtubi haka zuwa irin su al-Imam al-Tabari har zuwa sauran littattafai na malaman tafsir daban-daban duka sun ambaci menene hikimomi na farawa da irin su waɗanda surin din waɗannan ayoyi zaka ga in ka karanta kamar nan da aka ce yasin sai ka ji an ce Allahu a'lam bi muradihi Allah shi ya san abin da yake nufi da shi ya to malamai suna cewa wannan fasara ita ce mafi inganci a ce Allah alabi baradi shi din amma da suna da maganganu da yawa cin akai din wanda suna nan da yawa kamar irin shi wannan yasi din nan ne akwai irin su sayyidina Abdullahi bin Abbas da irin su Dahabu da kuma Ikrima da Sufyan bin Uyayna su abin da suke cewa wannan yasin abin da yake nufi ya insanu shi ma wannan yasin din wasu kuma suka ce domin akwai daga cikin sahabbai wanda yake cewa shi wannan yasin din nan watan ma'anar shi ya insanu ne da yare na mutanen kasar habasha ainihi ba da larabci ba da larabci mana to shi ma'anar wannan yasin din sannan kuma suna cewa kamar yadda muka sha karantawa irin waɗannan surin wasu suna cewa duk inda kaga irin wanda sura ta fara da waɗannan haruffa din to sunan suran ne adda wannan haruffa din waɗannan haruffan sunan ita wannan sura din ce wasu kuma suka ce a'a duk inda haka irin waɗannan din sunaye ne daga cikin sunayen Allah wasu kuma suka ce a sunaye ne daga cikin sunan shi alkur'anin da kai ne wasu kuma suke cewa wato irin waɗannan harufa din wani sirri dai ne kawai na Allah maɗaukin sarki wanda ya ajiye a cikin alkur'ani shi kaɗai san abin da yake nufi su cikin wannan sirri din sannan kuma wasu kuma suna cewa kowanne suna bi ne da tashi ma'ana daban irin alif lamin su faɗi irin tashi ma'ana irin su hamim shi ma haka da sauran dai kowanne wanda ya su ba shi ma'ana wadda take da shi da fassara ta shi kenan wasu kuma suna nuna cewa wato irin waɗannan haruffan wato irin Allah maɗaukin sarki yana nuna musu mutanen makka ne saboda ga ƙa'ida abinda suke cewa duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanta musu alqur'ani sai suna cewa in an in manzo Allah yana kanta alqur'ani din wala gaw fihi la'allakum taglibuna wai in an manzo Allah yana kanta alqur'ani wai a kama hayaniya wurin wai don ga a ci abin da ka karantawa cewa suka wai yana da dadin baki in mutum ya tsaya saurari magana sai ya bi shi wai zan da haka nan da sai dai su ce to idan mutum idan manzo Allah yana kanta alqur'ani nan to kan wanda ya kasa a ci hayaniya kawai kaga an ka hada ai ba a baji abin da ya karanta balle ya bi shi din to sai suna yin haka nan din to sai aka ce saboda hikima ta ubangiji madaukakin sarki sai aka saukar da wasu suri da irin waɗanda haruffan ga ƙa'idar su tun da suka lalalci cikin duniya ga gaba ɗaya ba su taɓa jin ana yin lalalci da haruffa ba a ce yasin ko alif lam mim haka ko hamim ba a taɓa ji ba sai dai a faɗi jumla ta lalalcin ƙarara amma dai ba dai da harafi haka ba to ka san shi ko ƙa'idar mutum in ya ji wani abun da bai sani ba da ya ji ana faɗi wata magana bai sani ba karawa za ya ji amma ya ka nufi wurin ya ka faɗi to sai zama tun da yanzu in an ce a kanta alkurani suna cewa a ta hayaniya don ga ajiya to sai an ka saukar da surori masu irin wannan harfin da an ce ya fi yin misali kaga musu bata larabci haka nan ba sai a tsaya ah to mina ne kuma aka ne sai a tsaya ajiya to sai a iya mu gaba din wal qur'an al hakim innaka lamin rusul sai can gaba din dama can gaba aka su ji aka fahimta to duka wannan malamai dai sun faɗi da haka nan din sannan wasu dai ƙarshe suna cewa duka dai ƙarshe fassara dai mafi inganci shine Allahu albi muradihi in kurun wanda wannan irin sayyidina Abubakar Siddiq ko sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali da sauran wasu daga cikin irin su Abdullah bin Mas'ud duka akan haka suka ce wannan shine fassara mafi kaiwa a bashi haka in kurun dai a ce Allahu albi muradihi wanda ko da sauran malaman da suke fassara mun ko can haka suke faɗa din kuma suna cewa yana daga cikin mutashabih wato shine wanda Allah yake faɗa can cikin suratul al-imran ko wanda a cikin yake cewa mun saukar da alqur'ani a cikin shi kuma akwai surori wanda suke mutashabihat wanda yake cewa la ya'lamu tawilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna zuwa cin kashi to shine suke cewa daga cikin mutashabih wanda ba a san ma'anar shi ba shi Allah shi kadai shi kuma mutashabih to irin wannan kocan ba ba wajibi ne a tsaya a fassara su din ba amma dai wannan fasar da muka taka kawowa dai duk mafiyancin su daga sahabbai ne da kuma tabi'ai duka in kalli waɗancan tafsirin za a ga suna ta kawo irin waɗannan ɗin a waɗanga fasurin daban-daban ɗin to shi ne Allah yake cewa ya fi in kuma ana cewa yanzu ya fi ɗin nan yana daga cikin sunayen sunan manzo Allah ne kuma sallallahu alaihi saboda akwai wani hadisi wanda Imam Musulmi ya kawo shi a cikin Al-Jami'u Saghir wanda yake faɗa manzo sallallahu yana cewa yana da sunaye guda goma wanda cikin su zaro ana Muhammadu Ahmadu har can kashe ce wa yasin wa daha ni ne ake ce ma yasin kuma ni ne da a can ƙashe kina to kaga sai zama yana daga cikin sunayen manzala shi ya sin din to haka duka dai wannan dai suna nan da dama waɗanda malamai sun yi magana akai game da irin ma'anar irin waɗannan haruffa din sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wal qur'anil hakim ya ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da wannan alqur'ani wanda yake abun kyautatawa shine almuhkam wanda yake an kyautata shi bi ajibin nazmi da kuma da ban mamaki na tsari wa badi'il ma'ani da kuma ma'anoni masu kawatarwa duka alqur'anin ya sami shi zaka ji can a cikin suratul hud ko yana cewa hukimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin alim alqur'anin nan an kyautata ayoyin shi kuma an kararrabe su ɗaya baya ɗaya aka yi bayani kuma daga wajen Allah ne hakimin alim wanda yake mai hikima ko masani da duka kuma gaba ɗaya to saboda haka alqur'anin nan zaka ga babu wani wuri inda zaka ga cewa ya larabci ne bai yi ba sai dai kaga su kansu ma larabawan su dauki darasi ciki kaga mutum ba larabe ne amma a karanta mai alkur'ani sai ka ji amma bai san wani abu ba dole sai mai bayani shi yasa ka ji maza sallama Allah yake cewa wato mun saukar da alkur'ani gare ka domin ka musu bayani tubayin lil nasi ma nuzila ilaihim don ka yi bayanin abin da aka dan ma maza Allah ya bayani ba a gane wani ai a mukaddima da ta farko mu faɗa ko sai da abu ka siddiqu ne da kanshi ko kaga yana matsayin yana khalifa na manzon Allah sallallahu amma sai gashi wani yana mai tambaya mai afsar wa fakihatan wa abba yace eh to indan fakihata yace kowa sa wannan fakihatan kayan marmari kenan ko shine fakihatan amma dai abba yace to kam lalle bai sani ba shi ma sai na yi bincike kuma kuma ga balarabi ba kaga ai nazar ga mishal qur'ani wato dole sai manzon Allah ya bayani sannan a gane shi sai gashi yake cewa shi ma bai san ma'anar abba ba sai an yi bincike sannan daga bayan ya sani sannan sanar da su ba har suka mamaki yanzu kai matsayin kana khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce baka san fassarar abba ba sai yake ce musu yanzu ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam yanzu ni fada ma Allah abinda ban sani ba wace sama ce za ta yi mani inuwa ta kiyaye ni wace ƙasa za ta iya ɗauka ta in in nima Allah ƙarya subhanallah to kaga wai su kansu kenan su suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su larabawan ne kuma Qur'anin da larabci ne amma duk da haka nan ba su gane ba su gane wurin sai in manzon Allah ya bayar da kai ne sannan sai a gane to shi kaga kenan alqur'anin nan hukumar ayatu yace wa qur'anul hakim din nan alqur'ani ne wanda yake yana da hikimomi a cikin shi sai ka isko duk wani ilimi da aka bukata a cikin watan ilimi akwai shi ciki duk fannonin ilimin wannan da ka sani guda goma sha wani abu duk alkur'ani da ya kunshi su baki daya to shi yasa yace wal qur'ani al hakimi ina rantsuwa da alkur'ani na wanda yake al hakimi abin kyautatawa shine malama mai hikima din sai abin da jawabin rantsuwa shine Allah mu dauki kirki cewa innaka lalle kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamin al mursalin yace wallahi kana cikin manzanni wanda dama kocin Allah saukar da aya ne domin raddi ga su kafirai da suke ce manzo Allah wai lasta mursalan wanda suke cewa kira manzo Allah shi ba manzo bane to don Allah dama ko can shi ubangiji madaukakin sarki duk sanda su kafiran suka yi wani abin da ba daidai ba ga manzon Allah sallama ko can shi Allah shi kai musu raddi da kai ne kaga na suka ce latan mursala amma sai Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina bayan wal qur'an nan rantsuwa ce yace na rantsi da qur'anin nan mai hikima kuma yace lamin wallahi wannan lamun kasar kenan kana cikin manzanni to kaga don ya tabbatar da haka shi yasa kaga lokacin da suke cewa manzon sallama ai mahaukaci ne shi ma ka Allah ya faɗa ko yake ce musu nun والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون haka yana suke cewa shi ma dai ai batacce ne ko Allah yake cewa wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha duka dai sanda zaka ji sun faɗi wata magana irin haka nan Allah mai gaskiya ya gama da rantsuwa sannan ya bada amsa akai din wanda dukkan su suna daga cikin ayoyin suke gwadin daraja da matsayi na manzo Allah sallama wanda gashi duk sanda aka taba shi a shi ka Allah maɗaukin sarki shi ka mai kariya da kanshi to shi ne in na kalmar musalina sannan ala siratin mustaqim kuma kana bisa ga hanya madaidaiciya shi ne ɗariƙul an biya yi hanyar annaba waɗanda a gabaninka shi ne hanyar ta a tauhid na kaɗai ta Allah wal huda da kuma shiriya saboda haka duka kana bisa hanyar su waɗannan annabawan nan kamar yadda muka faɗa kuma cewa dama kowane annabawan gaba ɗayansu a wasan dukkaninsu duka tauhidi su kira zuwa gare shi duk addini ɗaya ne sai dai shari'a kuro ta bambanta gare shi kuro amma in kuma ko shari'a ma wani wurin ne za a ganin ta bambanta wani lokaci kuma sai a gama duk sun zama duk ɗaya ne to amma dai a ƙa'ida ta tauhidi to duk ɗaya ne shi ne suke kira zuwa a kaɗai ta Allah saboda Allah duk guda ne wanda ya aiko su yanda Allah Allah da ya aiko annabi Nuhu a farkon manzanni shi ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ƙarshen manzanni saboda haka shi yasa sai ya zama kowanne daga cikin su zuwa ga tauhidi ne yake kira kamar yanda da yake cikin sura daban-daban alqur'ani ko wala qad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila adin akhahu hudan faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum ila wa ila samud amsal haka ne duka su na kowanne abinda yake cewa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru duk dai magana tauhidi kenan kuma kamar yadda muka faɗa cewa kaga watan duka addinin duk musulunci ne shi ne dai ba wai wani ba kuna addini ba tun da kaji Allah ya faɗa inda dina inda Allahil Islam musulunci kawai shine addini shi yasa muka bada misalai a rannan cewa suka ga kowane annabawa gaba ɗayan su ya tabbatar mana da cewa watan musulunci shine suka kira zuwa gare shi tun da kaga duka mun kanta ayoyin su irin tun daga annabi Ibrahima annabi Yaquba duka sun yi magana Allah ya faɗa mana suratul Baqara wajen cewa shi annabi Yaquba lokacin da zai rasu ya tara ƴaƴan shi yake ce musu ma ta'buduna min ba'di mi za ku wata bayan na rasu suke cewa na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim isma'ila zuwa sai kai suke cewa wa nahnu lahu muslimuna mu musulmi ne mun miƙa wa zuwa ga shi Allah barkin sarki kaga duk musulunci ne kina haka su fir'auna shi ma kaga lokacin da zai halaka abin da ya tabbatar da annabi Musa yana kira ne zuwa ga musulunci shi ma abin da ya faru kenan yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin shi ma yake cewa ina daga cikin musulmi kaga musulunci ne shi annabi Isa kira ne annabi Musa ke kiran su zuwa gare shi irin su annabi Suleiman ko da shi nasarar da yake su shi ma kaga lokacin da ya rubuta mata wasiƙa haka yake kai mata din innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina shi ma ita ma da tazo inda yake haka tabbashi amsa ko wa aslamtu ma Suleimana lillahi rabbil alamin duka dai kaga musulunci ne shi ma haka haka annabi yusuf shi ma gashi na ya addu'a rabbi qad atisi min mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadithi fatir as-samawati wal anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhidni bis salihin duka ne misali kowanne daga cikin su in ka bi sai su duk ɗaya ne shi yasa ka ji ya ce kana bisa ga hanyar siratul mustaqim ta annabawa gaba ɗaya din saboda duk addinin guda ne na sun gaba ɗaya ba bambanci shi yasa ka ji can wata ayar da Allah ya zazzano watan annabawa din kusan goma sha wani abu can ƙarshe sai Allah madaukakin ke ruhi da cewa ula'ikal ladina hadallahu fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce waɗannan sune waɗanda Allah ya shirye dinnan annabawan nan kai manzo Allah sallama kai koyi da shirye ta su din to shine shaidar abin da ya tabbatar da cewa kenan a duka wato waɗannan manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko duk suna kira ne zuwa ga addinin musulunci ne baki daya suna kira ne zuwa ga kaɗaita Allah da bauta shine ala siratul mustaqim tanzilal azizir rahim Allah ya ce wannan alqur'ani sabkarwa ne na Allah al'azizi wanda yake mabuwayi fi mulki a cikin mulkin shi arrahimi wanda yake mai jinƙai bi khalqihi ga halittar shi wato an ka ce arrahim akwai bambanci tsakanin arrahman da kuma arrahim an ce arrahman wato shine wanda yake mai rahama amma a nan duniya wanda da kowa da mutumin kirki da mutumin banza ba za a bashi da musulmi da kafiri kuma kowa za a bashi shine ma'ana arrahman din shi yasa kaga a duniya yanda Allah zai ba musulmi kuɗi sai ya baka huriya kana wani ba haya ba kawai ko yawa duk ana haka nan yanda zai ba mutumin kirki wani lokaci mutumin kirki ma sai a kibashi kudi sai ga an ba wani can da albazaranci da shashanci sai a bashi da yawa to ita duniya wajen Allah saboda ba komi bace a wajen Allah madaukin sarki fiffikin sauri ma ya fi sa daraja a wajen ubangiji hege na sauro ya fi ta duniyar daraja baki daya to shi yasa sai zama shi Allah yana ba kowa ita kuma shi kuma amma in an ka ce arrahimi shi kuma to shi ne abinda yake bantacci kawai wanda sai waɗanda an masu imani su kaɗai ne za su samu ranar rahama ɗin shi ne ma'ana rahimi ɗin wato wanda yake ɓamin jika alayira wanda sai masu imani wanda za su same su shi ne ma'ana arrahimi ɗin da aka suna da bambanci da arrahman da kuma arrahim to shi ne nan sai kawo wannan ne shi yasa kaga can wajen rahama ta arrahman ɗin ta duniya yake cewa qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizqi qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatun yawmal qiyamati nan duk ya game da arrahman da arrahim ya ce cewa waye ce ya haramta jin dadi na duniya wanda mutum zai yi ko ya sa sutura mai tsada ko ya gina gida mai tsada ko ya hawo mota mai tsada ko ya ci abinci mai dadi ko ya yi wani abu da jin dadi in dai na halal ne Allah ce abin haramta ba in dai na halal ne mutum ya samu saboda haka ya ce ma qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya don ma mu'mina aka kawo duniya ya ka dai don mu'mina aka kawo amma Allah madaukakin sarki yana ba da muminin da kuma kafin duka sai ce amma khalisatun yawmal qiyamati ya an ka zo a lahira kebe sai masu imani su kade to magana arrahim kenan to shine ma'anar tanzil azir rahim Allah shine wanda yake mai rahama a kibanta ta lahira sai ce mun saka da alqur'anin nan litun zira qauman ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi maka wannan ne litun zira qauman domin ka yi ma mutane gargadi waɗanda su waɗannan mutanen ma unzira aba'uhum ba a taɓa uwayensu gargadi ba ai ma'ana shine lam yunziru ba ta musu gargadi ba fi zamanin fatara ta a lokacin yankewa aka ce an ce zamanin fatara din nan dan ana magana da su mutanen makka larabawa kenan to ana magana da tsakanin annabi isma'ilu zuwa shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama in kuma ba da su ake ba ana magana ne da tsakanin annabi isa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi saboda ka san shi annabi isma'ilu a lokacin da yana karami Allah madaukakin sarki ba annabi ibrahim umarni daga can wajen jikin falasɗin ya ɗauko su ya kawo shi da shi da mahaifiyar tashi a nan da ka'aba nan wajen makaɗi a lokacin daji ne kawai nan makaɗin ba gari kowa wuri to na yanzu ya aji su a cikin daji har zai juya ta ita sai da hajar take ce ma shi annabi ibrahim take cewa to yanzu kuma nan za ka aje mu cikin daji da gani sai ɗan ƙaramin yaro wanda ba kowa amma sai bai ce mata komi ba ta ce mai haka nan ɗaya na biyu sai ga na uku sai ta ce mai shin koko allah ne ya ce ka yi haka nan sai ce eh Allah ne sai tacce mai tuba hukumi kawai ta yaka mun san da Allah bai zuciya su damuwa wannan shine suka zauna nan aka ci gaba da makocin ita Ka'aba ita ta ce da shayin ginin nata wurin to karshe dai ba dogon kissa ce ba su in shiga ta da ita ba aka yi duk abin da ya faru dai ya faru har zuwa lokacin da mutane suka fara zuwa nan wurin suna yin gina suna suka fara zauna wurin da dai farko daga fara yin zango don asalin su mutanen zuwa wurin rijiyar zanzan da ta fi samu wurin saboda a lokacin aka samu watan su suna son annabi ismailun da shi da ita da hajar din ba su da ruwa guzonsu na ruwa ya kare sun nemi ruwa ba su samu ba karshe to shine suka zo bayan ba su samu waɗannan ruwa ba ta yi nema ta yi nema ta zo ta hau dutsen safa don ta gani ko za ta hangi wani mutum wanda za ta samu ruwa gare ba ta samu ba ta dawo ta hau dutsen marwa shi ma haka ta ta wannan zaga ta yi su bakwai shi ta ake wannan sani tsakanin su ba da mura na aikin hajji wanda ƙarshe ta dawo na inda ta bashi annabi isma'il din yana jariri haka to irin yana kuka din yana shi wai haka daidai na wajen kawo wani sai ta isko ruwa suna hito wannan wajen to shi ne sai ta dan tara wurin ta dan dan rami wurin ta dan tara su suna ce musu zamzam haka shi yasa aka samu suna zamzam din asalin shi zamzam din kuma ba larabci bane yaren su ne na ibrananci to shine sai a to wannan rijiyar shi addalilin sai akwai wasu kana tsuntsaye da aka gare su yankin su waɗannan tsuntsaye duk inda aka gan su to alama ce ta akwai ruwa wurin to sai mutane suka rika ganin waɗannan tsuntsayen a wannan wurin sai sun kafanci akwai ko alamun ruwa wurin ne to shine sai suna zuwa wajen suna yin zango mata baki nan sai a yi zango na wajen a yi guzuri a sha ruwa a yi guzuri amma da shirin ita kuma duk inda sun ka zo suka ce da Allah ta yi masu ruwa su ce eh to naji zan ba ku ruwa amma ku kuma za ku ba mu abinci yawa sai su a ba su abinci ita kuma ta yi masu ruwa haka an kai ta yi to haka an kai ta yi to shi kenan to wannan abu shi ne dalili daga nan sai wasu kaɗan fara yin gidaje wurin shi a dalilin haka fara sai aka yi garin na makaɗi amma ita ka abada ma asulinta shayin nata yana wurin amma dai ba gini da gini ne ba saboda lokacin da aka yi ruwan dufana an ɗauki ginin bashi gaba ɗaya to sannan ne daga baya bayan annabi isma'ilu ya girma sai allah ya ba annabi ibrahim umarni na ya zo a gina wannan ɗakin na ka'aba ɗin to nan da suka yi wannan ginin wanda aka zo lokacin da suna ginin gini ya yi tsawo ta nan ne inda ai shi annabi ibrahim ya shi daga gini annabi ismail kuma shi ka bashi a mahaifi kamar a ce ana gina kasa a gane wanda yana bada kasa misali to shi ne ya ta da gini ya tsawo haka sai ya taka wani duci haka to shi ne sabo ne suka bayyana gare shi shi ne kaji ana cewa watan mukamman ibrahim yana nan har yanzu shi duci yana nan inda ka abaka akwai sabon annabi ibrahim yana gare shi to saboda haka shi ne wanda aka yi wannan ana wato shine dalilin zuwan shi annabi Isma'ilu nan garin na Makka shi ad dalilin zaman su nan da su waɗannan mutanen da sun ka zauna da sun ka fara gidaje nan wurin sai sun ka zauna a gwagwarar su annabi Isma'ilu shikenan har annabi Isma'ilu ne ya aure nan cikin su to shi ad dalilin a shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din tunda ai kaga daga cikin zuri'ar annabi Isma'ilu ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi to shi yasa ake cewa in ana magana fatara din tsaka in ana magana ga su mutanen Makka din ne larabawan to tsakanin shi annabi Isma'ilu ake nufi zuwa manzo Allah ɗin sallama in kuma ba su da su ake magana ba to tsakanin annabi isa ne zuwa gare shi to wannan shine a don ka musu gargaɗi to wannan kaga shine muke cewa kamar wajen magana da muka yi na cewa a ce kamar mahaifan manzo Allah sallama ko a kai su wani layin da ba shi ne ba kaga dan aka yi wannan shi Allah ya faɗa cewa wa kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu wa kowa azaba lahira sai in mu aiko mai manzo shi ya kabirce manzo kin imani sannan aka azabta da shi in ku ba ai koyar manzo ba a mai azaba to shi ne yake tabbata yanzu in haka nan ne yanzu to su mutanen iyayen manzo sallama wani annabi ne Allah ya kuma son kafirce mushi suka ci shi aka so ta tun daga shi nan da kai ne Allah ya ce ma unzira aba'uhum don kai gargadi ga mutanen da ba a taɓa ma uwaye su gargadi ba kaga shi ya shaida lalle ba ba ai kuma su annabi ba kenan to kuma haka kawai to ina wacce aya ma kun wa kunna mu'adhibina hatta na masar sura take waka da duk dai suna nafin waɗannan ɗin tema dai to shi ne ƙalitin zura kwaman don ka yi gargaɗi ga mutane waɗanda suke makon zira a ba uhun ba a yi taɓa ma iyayensu gargaɗi ba fahim su waɗannan mutanen gafilu na su maraukana ne suwa aka ce fahim ɗin nan zamirin nan yana komawa ga su ƙauman ɗin aka ce aka ce kuma zamirin yana iya koma zuwa ga su ƙauman ɗin da kuma uwayen nasu ɗin gaba ɗaya ƙauman ɗin wa a ba uhun ɗin gaba ɗaya shi ne fahim da su mutanen makka ɗin da uwayen nasu dukkan su gafilu na maraukana ne su waye anil imani wa rushdi daga barin imani da kuma shari'a duk ba su ba shi yasa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yake ummi ummi in za a yi ladabi wajen fassara sai a ce mai takama da wahayi yawa fassara ta ta ladabi eh saboda kaida ita kalmar ta ummi an ka ce a ummi wai wanda yake shi tun da yake bai taba zuwa makaranta ba yadda mahaifiya ta haife shi haka ne yake shi bai san kuma bai kara komi ba kasan da a ce tun da mutum aka haife shi bai kara sanin komi cikin rakan nashi ba bai san koyo bai taɓa zuwa makaranta ba abin da ya sani yadda an haife shi haka na yake har yanzu to shi yake ce mu ummi to shi manzo suna saboda bai taɓa zuwa makaranta ga kowa ba bai taɓa koyo karatu ga kowa ba shi yasa ake cewa shi ko rubutu manzo Allah bai bai iya ba amma kuma ba da ƙasa bane gare shi kamala ce gare shi a ce manzo Allah bai iya rubutu ba amma kuma gashi iya kwaɗi ilimi duk duniya kuma an kule ta gaba ɗaya kuma bai taɓa ko rubutu bai iya ba ko bai taɓa zuwa makaranta ba kai ko malami gaba ɗaya ba ya garin makka duk duka lokaci to ai kaga iyaka kenan to amma kashi da ya faɗi magana an kula ilimi shi yasa kaga abinda malamai sa suka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle bai iya rubutu ba saboda lokacin da aka yi rubutun sulhun hudaybiya a lokacin sayyidina Ali shi as-sakatari shi ka rubutawa to sadda aka rubuta cewa wannan shine sulhu wanda manzo Allah sallama yayi da mutanen Qurayshawa to sai shi Suhailu bin Amr shi an wakilin mutanen Makka kafirin lokacin amma kamin ya musulunta dan ya musulunta daga baya to shine kuma ya aiki kwarai cikin musulunci baya musulunta don yana daga cikin wanda ya zaɗa ya ci lalle lalle sai an bayar da zakka da mutane suka har hada zakka yawa sau da ka kan wani ya sau da kai ɓaci musulmin turki yawa amma kamin a yi kamin ya musulunta ne abu ya faru to shi ne sai ce shi bai yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba cikin takardar ba sai dai a rubuta bismika allahumma shi sun ka saba da shi kaida su kenan maza Allah ce ba matsala kai sai na alika gogi ya gogi an ka gyara din bayan ya rubuta wannan shine ha zama a hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya ci nan ma bai yadda da asa rasulullahi ba shi ma eh saboda ya ce ai inda so yadda da rasulullahi ne da ba sai haka da shi ba yawa ba haka jaya da shi ya balle ma hada wani sulhu inda so yadda da rasulullahi saboda haka sai dai agoge shi ba to nan da yake cewa na ce ka ayi magana ha mutum kirki ya musulunta saboda haka karshe daga baya sai ya ce to sai ce masa yana alito ka goge rasulullahi ka rubuta musu sai dai a rubuta muhammadu bin abdullahi haka sun ce to shi sai na alaci a'a shi kam gaskiya hannu ne bai da goge rasulullahi saboda ladabi ko wato kaga ahlus sunna waɗanda suke masu kyau na gaske ko ɗan wani ne ɗan jabo cewa za a annabi ce ai ko ko sai goge sai da na ali abara mana akwai da aka ladabi yawa ba ko wani umarni ne ba akwai wani umarnin wanda ladabi ne zai sa ai lalle tabbas ba na wajibi ne amma dai rashin yi ne din ma shi yake don ga sai da na ali abara kuma wannan wani magana cikin sai musulma akwai ta saboda aka sai ga shi aka goge wa ya ce ba zai goge rasulullahi ba ƙarshe shi manzan salama shi da kai ne sai da ya ce to a gwada mai ina ne baki inda rasulullahi yake sannan aka aza ya tsaya da gudanar ne gudanar aka ce da bakin nan zuwa nan ne na aka ce to shi ya shaida kenan bai rubutu guda aya ai ba sai ya ce a gwada mai wurin ba shi zai ganewa da kai ne to amma kuma ga shi da ya faɗi magana duk ilimi an kulita gaba ɗaya duk duniya kaga yanzu ka diba gani duk abin da yake faruwa cikin ilimin nan duk duniya gaba ɗaya abinda manzo Allah ya faɗa ne cikin shekara 23 aka tayin shari ba magana ce ta shekara 23 kacal aka yi tayin shari yanzu ka zo irin inda ake sayar da littafai su to su to na ganin tun littafai duk shari ne aka yi da abinda manzo Allah ya faɗa ne ka zo ɗakin malamai yadda za a ga mutum ya cika ɗaki da littafai ta ko'ina kuma duk abinda manzo Allah ne ya faɗa aka yi shari su ne kuma har yanzu ba a gama ba tun na gobe ana sabbin littafai ko duk shari ne na abinda ya faɗa shi sa da kai da yake faɗa cewa utitu jawami alkalimi ni an ba ni tarin kalmoma in zan faɗi kalma ɗaya to sai ka ga ta kunshi ilimwa masu ɗimbin yawa ciki to balle alkur'ani ke da shi ma tun da yanzu misali ko da tabbata tafsiri ɗaya an ka baka aiki su kaɗai aiki ya same ka su kaɗai tun da sai ka samu tafsiri guda mai juz'i talatin irin tafsiri na imam al-alusi talatin irin masu goma ashirin sha wani abu ga sun daddai kashi kashi kuma tafsirai sama da kusan ɗari ko ɗari biyar a faɗin duniya akwai su kala kala daban-daban misali to kaga ko gari su da an kaza aiki ya samu ko to kaga ne ka zo ka karatu sira ɗaya shi ma ka isko littafin sira guda tarihi ne kawai amma ya kai juzi shi ma 20 zuwa 30 duk ga suna kowane bangare in ka ɗauko da sai ka isko wani karatu ne ka ɗauka bangaren hadisi shi ma haka in ka ɗauki tun daga matan mutum na su littafin na hadisai da kuma na sharhohan nasu shi ma sai ka isko haka ka isko sharhin littafi guda amma yana da juzi ya kai goma sha wani abu to kaga duk irin waɗannan ɗin su ne a duka watan waɗannan ilimin da suka tara kenan to shi yasa kaga manzo Allah shine wanda yake dukkan ilimin duniya gaba daya ya tara su baki daya da ya faɗe su duk an kula ilimi baki daya to shine yake cewa dan kai musu gargadi kuma mu gafi ne su waɗannan malauka na ne daga wannan daga shari'a da kuma imani na
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa laqad haqqal qawlu ala aktharihim haƙiƙa zance na tabbatar da azaba ya tabbata ga mafi yawancin su waɗannan mutanen maka kafiran maka din shine laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum su waɗannan mutanen mafi yawancin nasu la yu'minuna ba za su yi imani ba a wai ma'ana shine laqad haqqal qawlu ala aktharihim haƙiƙa zance ya tabbata bisa ga mafi yawan su shine la'amla anna jahannama da Allah yake faɗa dinnan cewa zai cika wutar jahannama a to shine ma'ana la haqqal qawl shine wannan zance din la'amla anna jahannama min jannati wan nasi ajma'ina da Allah yake cewa zai cika wutar jahannama daga aljanu da mutane baki daya wanda an sani ko can kamar yanda Allah madaukakin sarki ya wajabta yin imani da Allah da bauta ma Allah ga mutane hakanan su ma aljanu Allah ya wajabta gare su yanda mutane in ba su yi imani da Allah ba sun kai aiki na kware za su shiga wuta to haka nan su ma aljanu idan ba su yi aikin kirki na kware ba su ma Allah zai babbaka su da wuta su ma za a masu azaba yanzu misali irin duk abin da yake gudana ko wanda za a ga duk irin waɗanda shi ɗanu daga cikin su ka san kamar yadda ka san mu cikin mu ɗan adam mutane akwai mutanen kirki akwai mutanen banza to su ma cikin aljanu haka ne akwai na kware cikin su musulmi ne masu ibada masu komi kuma akwai shidanu cikin su maka wanda kasan mutane saboda haka dukkanin su gaba ɗaya haka suke su ma bangare bangare ne akwai na kwarai akwai na banza to waɗanda an na kwarai din su ma aljanna za su shiga waɗanda an na banza kuma wuta su ma za su shiga to shine ma'anar a cewa la'amla anna jahannama min jannati wan nasi ajma'ina din a to shine Allah yake cewa laqad qarqalu haqiqa zance ya tabbata al'akatin bisa ga mafi yawan su kaga sai Allah ce mafi yawan su ne to kuma wannan kaida ce ta duk duniya ma gaba ɗaya mafi yawan mucin duniya gaba ɗaya ba musulmi ba ne yanzu inda za ka ɗauko duk mutane duniya gaba ɗaya sai ka lissafa su da musulmi da kafirai yawa za ka lissafa kafirai sun yawa to kaga wannan Allah ne ya faɗa hakan kuma gashi magana haka take tabbata ne cewa mafi yawanci din ba za su imani din ba to sai ta kaga cewa ga su a yanzu in ka duba da ƙarfin kuɗi ƙarfin watan na soja ko na wani abu misali da kimiyya da kuma sai ka isku duka waɗanda ba musulmi ba duk abuwa suna hannun su ne amma kuma su ba su da imani to shi yasa ce mafi yawancin nasu to ko can ba su da imani mafi yawa daga cikin mutanen duniya baki daya to kuma kaga mutanen maka ai haka abu ya faru karshe wanda kaga aka yakin badar sai da aka yakin badar sannan duk an ka kashe waɗanda manyan nasu irin su abuja har da sauransu din sannan an ka rarrage su amma dai mafi yawancin su da ba kusan kafirai ne to shine yake cewa mafi yawancin su ba za su imani din ba sannan sai Allah ce inna haqiqa mu ja'alna fi anaqihim mun sanya a cikin wayan waɗannan kafiran mun sanya aghlalan maruruwa jam'i ne na mari wanda aka daure mutane shi to aghlalan maruruwa waɗanda suke mun jawo su kuma wannan mari an sanya musu ga waya kuma an jawo hannuwan su an daure su ilal azqani zuwa ga haba su habobi jam'u jam'u zakan ne zakan azzakan shine haba to shine yake nufin watan waɗannan maruruwa an daure su ga waya sannan an jawo hannuwan su ilal azqani zuwa ga watan haɓoɗinsu an haɗa su wuri guda an ɗaure fahimma kuma huna sai ga su sun zamo suna masu ɗaga kai sama ba su iya duka ba saboda yadda ɗaure yake misali shine a kamar a sa hannuwa ne haka sai a yi haka kuma a ɗaure mutum kaga ai ba za a yi duka da kai da ya kalli ƙasa kuma yanzu yawa kuma ba zai yawa mutum da an sa wani abu an ɗaure haka na ɗin ne hannuwa ne sun toka da haɓoɓin jiki a haɓa ta haka kaga ba zai iya ba zai iya waiwaya ba ko ba zai iya duka ya kalli ƙasa ba wai ma'ana shi ne ba za su iya kallo imani ba za su iya kallo shirya ba balle ko har su yi imani da ba shi ne ma'ana ɗin shi ne a ilar ƙane kuma hukuma huna ɗin ya ce wata suna masu ɗaukar sama ba su iya kallo aka ce wannan shi ne ake ce ma watan a isti'aratu a tamsiliya al isti'ara tamsiliya kenan isti'ara ce tamsiliya shine wannan misali an ce an ɗaure wuyansu da maruruwa kuma an jawo hannun su an hada da haɓoɓin su an ɗaure ɗin amma ba wai ana nufin yanzu an jawo su ne an ɗaure ba ko kaga aiki adaba yi ne aka ba tamsiri isti'ara kin tafsiriya wai a ma'ana ana nufin isti'ara ce aka yi na cewa haka in ma'ana shi ne wai ba za su yi imani ba saboda aka duk irin wa'azin da za a yi ba za su ga gaskiya ba ba su iya duka su ganta ko su daga kansu ko kuma su waiwa su kalle ta ba za su yi haka nufin ba shi ne ma'ana kuma aka ce wannan aya tana gwada har yanzu irin abun da zai faru gare su ne na tashar kiyama har yanzu bayan isti'ala ce ake fada kuma tana watan ba da sakon cewa a lahira wannan abin shi zai faru gare shi sannan kuma aka ce wannan aya kuma har yanzu tana ba da ma'ana na dalilin saukarta kuma har yanzu domin suna cewa irin su abuja da kenan suna cewa wai idan a manzana sallama wato ya ji wajen sallah in ji abuja da kenan zai ɗauko duci sai ya yi sujada zai sa wani dutsen babba haka wanda zai jefa shi akan manzana sallama ya buge mashi kai wanda ya faɗa kenan to shine ya zo wani lokaci sai a ya ɗauko duci manzana yana cikin sallah da sai ya zo yana zuwa da dutsen wajen ya ɗaga shi ya je mashi akan manzana sallama to shi kenan sai hannun da sun ka tsaya bakin wajen haɗo haɓata shi haka kuma dutse ya laƙi ga hannun da shi haka sai ya kasa jefawa to shi ne ƙarshe kuma sai ya dawo dama kocan wani guru ne nasu kocan su suna sadar irin su walidi bin mugira da sauran kafirin duk tare ake lokacin sai ya dawo suka tabbata da mika faruwa ce na abin ya gagara gabin da ya faru gare shi sai shi walidi bin mugira sai ya ce to shi zai je shi kuma sai ya tafi shi ma da ya zo ya ɗauki dutse shi ma je wajen shi da jefa mazala ya zo wurin shi kuma sai Allah ya makamta da ya zo gashi amma bai gani mazala ba gashi wani amma bai gani shi kuma yana jin muryar mazala amma bai gani ne ya dawo shi ma wajen mutane nashi wadanda ya bari nan daɗin su ma da ya dawo nawa shi ma sai zama ya ganin su ma hada su sai daga bayan sannan da ya sannan ya gansu ɗin to shi kuma cikon na uku shi kuma sai ya tashi kuma ce to shi bari shi ma zai ce gwada shi kuma yana zuwa da ya zo da dutse shi ma wajen ya jefa maza sallama yana ya yi su jira ɗin to shi kuma yana zuwa sai kawai kuma sai aka yana dawowa da baya da baya shi ko juwa bai ma da baya baya tare ba zai koma shi shi ne lokacin da ya koma wajen tafiya maɗin ma sai da ya faɗi a kankata baya ɗin suke ce mimika faruwa ce ai wallahi abinda ya sa lokacin da ya zo wato wani kama a ce ya suna irin raƙumin da iya hauka ce dinan amala ya tafi yawa ya ci wani raƙumi gani wanda bai taɓa ganin shi bai buɗe mashi baki wanda ya ce da ya kuskura ya matsa wurin ya ce da ya ce shi ruwa ɗin ya ce shi a dalilin shi kuma ya dawo to shi ne sai Allah ke cewa da haka mun sani kaga kenan aya ta yi ishara zuwa ga dalilin sauka tun daga su Abuja ne ya ta jefawa hannun ya liƙe zuwa gawai na shigo to aka ce ta haɗa abuwa guda uku ita wannan aya ne dalilin saukarta da kuma isti'ara sannan da kuma abin da zai faru gare su ranar tashar kiyama duka shine ayat ta ba da labari din to shine a inna jannatu ala kim aglala mun sanya maruwa bisa ga wayansu wanda an jawo hannunsu an daure idal asqani zuwa ga habobin su fahum mukmahuna sai ga suna masu daga kansu zuwa sama ba su iya dukawa kuma sannan ba su iya waiwayawa sannan sai Allah ce waje annamin bai na aidihim saddan mun sanya rufi ana cewa saddan ana cewa suddan duk ɗaya ne ko a masinon ɗin ru'a ko a mai wasali sama to shi ne waje annamin bai na aidihim suddan mun sanya rufi a watan tsaka a gabansu waɗannan mutane ɗin wa min khalfihim kuma ta bayan su ma mun sanya saddan rufi wanda ba su ganin gaskiya ba su ganin wato abin da ya kamata fa aka shaynahu sannan mun rufe mun rufe ganin su fahim su sai ga suna yi suru na ba su ganin gaskiya shi ma duka dai wannan duk isti'ara ce ne wanda Allah ya yi amfani da su ne kamar yadda muka faɗa da can kuma kaga ta haɗe ne ko tunda mun faɗa shi Abu Jahali shi aka hannun nashi ya laƙi aka ko shi kuma wannan na biyu da ya zo wani jirgin gira shi kuma sai ya zo sai bai ganin manzo Allah ba ko to wajen Allah mai da din saddan kenan ko mai ganin saddan fa aka shirka fahim la ya bisu sai zan bai gani to wannan shine a to shine ma'anar Allah madaukakin zakiya musu haka sannan sai Allah maɗauki sarki ce kuma su waɗannan mutanen wato na
wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir man ittaba'a الذكر وخشي الرحمن الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa batan bayan ya faɗi su waɗancan mutanen irin abin da ya faru gare su sun zamo akan haka ɗin to shine sai yake cewa yake cewa wasu wa'un alayhim ko yace wasu wa'un daidai ne ya rasu da duk da ke nan wajen ba ka shaina abinda muka rafa ka shaina fahim layi su runa ba ka shaina hun muka rufe ganin su fahim layi su suka zama ba su ganin gaskiya wato hayan shi ma cikin kirawoyi ko wata kira shi ma da sha zaɗin amma wadda ake kiranta fa a shaina hun da ilka wa ainu fa a shaina hun mamakin fa a shaina hun yawa da kalmar asha ne ma'ana asha shine a ce dunduni rashin gani haka ko ina jin akwai kalmar alkurani ko cikin wanda cikin sutu zuhurfi ne wanda yake cewa wanda yake magana da kalmar asha wannan kalmar ta zo alkurani shi ne kalmar asha ne ma'ana shine ta dunduni rashin gani kenan ai wanda yake cewa wa man ya'shu an dhikrir rahmani wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu kan wa man ya'shu ba rayuwa ake nufi ba ana wanda ya makamci bai ganin gaskiya ya ashe wannan kalma ce ana kanta fa fa ashainahu amma dai sha za ci kira ba ta daga cikin wannan kirawan guda bakwai din wanda ake kanta a cikin sallah da sauransu to shine wasu wabun alaihim daidai ne gare su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihim akan su su waɗannan mutanen a anzartahum shin ko kai masu gargadi am lam tunzirhum ko ma baka yi masu gargadi ba su dai waɗannan mutane la yu'minu da ba za su imani ba wanda a tsawon ana cewa an zartar ko a an zartar da yayi wayannan kaga Allah yana tabbatar masu da cewa su waɗanda mutanen haɓatattu ne su ba ran da za su yi shirya ba ki ɗaya ko kamar yadda ya faɗa can sai sutul bakar ko innal ladina kafaru yake cewa sawawan alaihim a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minuna khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walau ma zagun azim to shine kaga kusan irin wannan cewa wasu wa'ana alaihim daidai ne gare su waɗannan kafirai a an zartan ko ka musu gargadi am lam tuzur kuma ka musu la yu'minu da ba su yi imani kaga irin abinda Allah bada suke gaya ma annabi annabi Nuhu kenan annabi Nuhu da yayi ma mutane shi wa'azi yan masu wa'azi sun kaki imani duk bayan an yi an gama masu imani sun gama yin imani sai Allah mara zuki ba annabi Nuhu labari ya ce to annabi Nuhu mutanen naka sun gama imani ba gaba ɗaya yanzu ba a ƙara samun wani mutum guda mai imani to da yake shi annabi Nuhu ba irin su manzo Allah bane ku sai sun da ka san ko gaba da gaban misali manya ne suwa amma dai ba kai ga manzo Allah ba sallama to shi kaga sai ya ce to Allah yan ko haka nan ne mutanen ga ba su da amfani sai nan ne addu'a na rabbi la tazar adal ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yaldu illa fajira kafara ya ce Allah inda haka ne wani mutane ba su da wani amfani su kawai a halakar da su gaba daya da sun da ba mai ƙarin imani cikinsu ya ce la ta zar azalmin kafin ya Allah ka alaga gida ko guda nasu la ta zar azalmin kafin da yaran ya Allah ka alaga gida ɗaya daga cikin gidajen waɗannan kafin ɗin ya ce Allah yan kabbar su ha la ta zar kafin in naka in ta zaro in kabbar su lam yalidu ba su haihuwa kowa illa fajiran kafara sai kafirai dan wasu da su haihuwa Allah to halakar da su huta mana to kaga shi manzo Allah na Allah ya faɗa masa haka amma bai ce halakar da su ba shi saboda hakuri irin manzo sallama eh wato shi da ne fa ga shi nan a wasu alaihi wasallam amma da yin ba su imani ba sai Allah mu zikiri ce inna ma tunziru kada dai kai manzo Allah kada yin gargadi ne ga manitta ba azzikira wanda yake bin alqur'anin nan shine wa'azi an sani kalmar zikira ko yana zuwa alqur'ani da ma'anonin da ko mun shakarta su dai ma'anonin shi na zikiri ma'anonin da alqur'ani ma'ana ta labari duk dai mun karanta su ko duk ya zo da kalmar zikir din irin su ma'ana alkur'an da zikir din kaga shine kamar nan wani man taba azzikir din alkur'an dake da kalmar zikir din da irin su inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna duk kaga alkur'an da da yawa din irin wahayi shi ma duk ana ce mishi azzikir din ko irin falmulkiyati zikira falmulkiyati zikira nan wannan wahayi ake nufi da shi kaga irin labari shi ma ana faɗi ana bashi kalmar zikir din shi ma zo alkur'ani da irin su kisar zalkar ne ko da ke cewa ƙul sa'atalu alaikum minhu zikira zan karanta muku labarin da shi amma kalmar zikira ka amfani kuma yazo kalmar zikiri da shi ma irin su wadkurullaha kathiran la lakum tulghuna da sauransu duk da suna da yawa da ma'anun da shi to shine yake cewa ga waɗanda gargadin ka manzo Allah yana kana yi ne kawai ga masu imani aka ce an keɓance su da ambato ne saboda su ka aiki da shi ya amma kaga ai har wanda bai imani manzo Allah yana mashi gargadin amma dai saboda su aka aiki da shi ya shi yasa sai aka keɓance su da shi din sannan wanda yake watan imani sannan khashiyar rahmana kuma wanda yake jin tsoron Allah bil ghaibi a boye wai ma'ana a boye shine wai bai taba ganin Allah ba amma kuma gashi yadda da Allah to shi ma'ana sai Allah ya ce to irin waɗannan mutanen fa bashiru shi wannan mutumin mai wannan imani kamar albishir wa bi maghfiratin da wata irin gafara wa azlin azimin da kuma wata irin lada mai girma malam balaga suna cewa at-tankir lit ta'zim don girmama ne wannan nakira din da aka kawo malakin a sa alif da lam sai ba a sa ba fafashirin da magafiratin ma'ana wata irin gafara ce ta musamman wa ajirin da kuma wata irin lada ta musamman karimin ko mai girma ma'ana mai girma babba ta shi ne ma'ana laifin faɗin sai ke cewa
inna na قومهم وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين
a sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa a inna haƙiƙa mu nahnu nuhyil mauta mu muke raya matattu idan suka mutu in za a tashi a kiyama mu muke tayar da su ba wa nakatubu ma qaddamu ko mu muke rubuta duk abin da sun ka gabatar na ayyukan su fi hayatihim a cikin rayuwarsu min khairin wa sharrin na alkhairi da sharri baki daya li jazu alaihi domin a saka musu gare shi sannan wa atharahum haka nan da abinda sun ka sunnanta ma'ana abinda sun ka aikata wanda ya zama an kai koyi da suwa bayan sun wuce shine wa atharahum da gurabunsu da sun ka bari sannan Allah cewa kullu shay'in lalle kowane irin abu ahsaynahu mun kiyaye shi wannan abun fi imamin mubinin a cikin littafin na wanda yake mabayani shine lawhul mahfuz a nan Allah mu da ke faɗa cewa wato inna nahnu ka ƙa'ida yanka ji kalmar inna duk inda kalmar inna take zuwa ba wai yana gwadin Allah biyu ne ba ba shi yake nufi ba ka san ƙa'ida yanka ji an ce mu mun kai muwa mutum abin da ka ɗauka mutane ne da yawa misali ko to shi wajen Allah ba wai ana nufin allola ne da yawa sun kai abu a'a shi shi kaɗai ne yake magana nunul azmata ake ce mashi nunu ne wanda yake na girma wanda an sani ai ba a ubangiji madaukakin sarki ne ba ai har salafuna suna haka na ko yana da wahala da wuya ban taɓa shi ba ni dai wani sarki zai magana ya ce ya yi abu kaza sai ce na yi abu kaza cewa kai mun yi a kiyaye da kyau duk wani sarki zai magana akan wani abu sai ce mun yi kaza amma da za ce ni na yi yawwa to wai saboda wai shi ma babba ne ya nufi misali to kaga balle Allah madaukin sarki saboda haka duk irin wannan inna din da irin su inna anzalna wa inna kaza duk inda inna inna to nan to ba wai ana nufin wai Allah biyu ne ba ko uku ko na ba shi shi kadai ne subhanahu wataala to shi ma inna haqiqa mu inji Allah madaukin sarki nahnu mu ne waɗanda muke nuhyil mauta muke raya matattu wanda raya matattu gashi nan koyaushe ana yin shi wanda kuma kullun Allah barke zaki yana raya matattu din nan a kowane lokaci don duka abun da ka gani suna gurana duka matsayin alama ce Allah ke gura mana na raya matattu tun daga shuki-shuki da ake yi irin na gona bayan ayi ruwan sama shi ma haka ne tun da kaga da ayi ruwan sama lokacin da ka tayi wani shuka in ka diba zaka ga kamar ka gina ma wannan tsaba ta ka kabari ne ka yi sanya mata kuma ana nan bayan lokaci kuma sai ta fito kaga an yi tashi kenan ko an ta mutu kuma gashi ta taso yanzu bayan ta tashi kuma karshe za ta ci gaba da girma da rayuwa kana gyara da komi sannan daga baya za ta kai ta yi tsaba har ta isa inda za a girbe ta to shi ma a duk lokacin ta kai an ka girbe to a wannan lokacin an yi tashin kiyama kenan za a yi hisabi kamar yadda kasa tashi alƙiyama shi ma kaga bayan an tashi alƙiyama ai ba daga an tashi ne ko can za a yi hisabi ko sai an shekara ta kai 40 ga ce ko sannan a yi hisabi din to kaga ita ma ba daga ta haito ne ko can sai daga ta da ita ba shekara tun daga hito ta ne kai mata hisabi ba a sai bayan ta girma ta yi ɗaba sannan za ka mata hisabi ma'ana hisabi daga an yi ɗauri to daga nan kaga a su suke su sukewa a zuwa buhu a sa wata ruhewa wata a yi kaza wata a sayar ga sunan dai kaga ka mata hisabi kenan duk tashi alƙiyawa kenan duk shine Allah ka gwada mana kuma haka dawo shi mana ne amma kowa ƙarshe kowa mutuwa yake yana tashi ma kullun kullun to yanzu kaga dole ya tashi mutum zai tashi ta gida ya shiga cikin daki ya mai da gambu ya ruhi kila bayan ana sanyi ma sai ya hada da bargo ya lullube ko ya saba kai ne laka fadi a gani shi kenan ga ya fi kulle ko'ina ba inda wani abu yake shigowa ta ko'ina kuma kila in ba ka yi daidai irin ruhin irin dakunan gargajiya da ginin kasa da ruhi na saman itatuwa duk dai kamar ya tabbata to kaga ƙarshe can zuwa sai kuma sai ya tashi kaga ya mutu ya tashi kina ko to saboda haka shi yasa kaga ita shi ba koyo shi tana nan ga kiji ba wai wani abu da rike boye ba kullun yi ne aka ana tashi kaga shi wanda aka furi bai tashi kiyama ba amma ga kuma kullun yana tashi na mutu kullun tashi yake na mutu amma kuma yana tashi bai yadda ba tun da inda za a gane shi mutuwar dama shi bacci ko can karamin mutuwa ce mun karanta a jirje ne ku wanda sabai ko wani sabi ke ta maimaza da salama cewa wai ita aljanna munan duniya ga shi in mun ka gaji to kwanta maka sai mai kwana da an yi kwana sai dai a ji an huta duk gajiyar da haka ji sai ta imi gaba ɗaya ya ce shi wacce aljanna to wai ana kwana wai ko ya ji ana yin bacci a huta sai maza na ce mai to ai shi bacci dan uwan mutuwa ce ita ko aljanna ba a mutuwa to kaga ashe dan uwan mutane shi bacci shi saka gani in kan mutu da kayan bacci mutuwa ce kai da ka tashi kuma kaga ka tashi kina daga mutuwa kina to kaga shi kenan da mutuwar tashi kullum ba ana yin su suna nan birji duka daga masallan suna da yawa to saboda haka shi yasa sai ya zama watan ana ainihin watan mutuwa ko lokaci da ana tashi yasa ake cewa inna nahnu nahnu mu ne wanda yake nuhin wata makara mutu amma su mutanen makka sun tsane a ce ana mutuwa za a tashi dinna har izgili suke suna cewa yanzu a inda watan bayan mun mutu mun rututuke yanzu mun zama ƙasa do a ce a tayar da mu a inna lamar usu na kalkan jadidan sallah yake ce musu to aka gaya musu yake cewa qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum in ba kuna yawa ba ƙasa da ƙashi za ku zama ba ku zama duci ko bakin ƙarfi to sai an tada ku to saboda haka shi sai tashi alƙiyama shi Allah yake cewa ai ba ma wannan ba kai bala qadirina ala an nusawiyya banahu yace zanen yatsu wannan ne wanda aka zabe da shi dinnan yace wannan zanen yanda duk mutum yake haka nan za mu tayar da shi da shi bai saba ka san da yanzu mutum ne yawan ga zanen na wani aka ce kara mai mutum ne wata wani wuri sai dan margo da ba daidai ba da shi to Allah ya ce wadanda kowa yake tashi kiyama shi ma haka nan za a tashi ba bambanci balle sauran jiki ne kenan to shine yake cewa na hannu hilmauta wa nakatu maqaddamu kuma na rubuta duk abin da suka gabatar ma'ana abin da suka aikata na watan duk abin da suka aikata na aiki ko na kware ko na banza duka sannan wa atharahum da kuma duk abin da suka gurabo su ma'ana abin da suka bari kuma aka ce wa atharahum din nan gurabo su din nan ake magana kamar yanda Imam Tirmidhi da kuma Imam Tabarani suka rawaita cewa wasu daga cikin mutanen Madina sai suka ga cewa masallacin Makka ya masallacin Manzo ya musu nisa to wani sallacin saboda gani ya musu nisa sai suna ganin cewa to idan suka yi haka to fa kamar wajen sallah misali ya musu nisa sai an sha wahala ta to shine sai aka ce masu to ai kuma gashi wala ka tuba wa atharahu din nan sai aka ce sawun wanda suka taka wanda su tawa masallacin ana rubuta musu lada sai suka ce ato sun gowa sa saboda ga sun fasa tashi da su abar suka so taso sai su dawo kusa ga masallaci da majina haka kusa kusa masallaci sun gaji tun sun gaji duk sawan da sun kayi ashe lada aka ba su sun ka fasa shine wa asara mu din to shine wa kullu shay'in ko irin abu ahsayna mu mun kiyaye shi fi kitabin mubinin fi imamin mubinin a cikin littafin mubinin shine lawal mahfuz duk abin da zai faru wanda za a yi duka yana rubuce a cikin lawal mahfuz saboda haka kuma in mun dawo sai gobe za mu tashi akan kissar watan mutanen nan mashahuri kissa wadda mutane annabi isa insha Allah kuma da fatan Allah kai lafiya za mu tare sai mu saki dawowa inda muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ta mutar da mu daidai ba mu dukun gyarawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi dukkan al'umma da suka samu halarta wannan wuri da sauran wanda suke sauraron mu ta sauti duka muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya wa kowa bukatun alkhairi baki daya muna roƙon Allah ya karbi bazan da muke gudanarwa a cikin wannan wata muna roƙon Allah dukkanin waɗanda ke kyauta ya sanya ma cikinsu kuma akwai sakon da ce a isar ko na ce mana musulmi kuma ya ce a tuna mai kuma a cewa akwai wasu daga cikin wasu bayan Allah wanda suka ce amma ba su yan faɗi sunansu ba game da aikin shi wannan masallaci da kuma wannan makaranta da aka yi da wanda wani bawan Allah daga ciki ya baka da taimako da kuɗi naira dubu goma guda kuma ya bada naira dubu biyar amma da suka ce ba su yan faɗi sunansu ba to dai ko an faɗi ko ba faɗi wani shi Allah ya san kowa muna fatan Allah ya saka musu da khairi kuma Allah ya karba musu wannan hidima da suka yi kuma Allah ya ƙara hori ma dukkan wanda yake da niyya na taimakawa wajen aiki na Allah alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على اعدائنا واجعلهم هباء منثورا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل امورنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله